da kanshi ya yi umarni da abauta masa kuma shi ya cancanci abauta mawa shi kadai ban da waninsa Allah shi ne abin bauta a sama kuma shi ne abin bauta a ƙasa halittun sama su bauta masa halittun ƙasa ma su bauta masa musamman ya yi umarni da a yi masa bauta a cikin waɗannan kwanaki masu zuwa kwanakin goman farko na watan zulhajji yau muna ashirin da bakwai ko da takwas ɗaya zulhajji biyu uku hudu biyar waɗannan kwanaki kwanaki ne masu tsada wanda nan da kwana biyu uku za mu riske su wanda duk Allah ya masa rabo da halattan waɗannan kwanaki na goman farko na watan zulhajji to sai gode wa Allah ya ku uwana musulmi ku ji tsoron Allah ku yi wa Allah da'a sai ku rabauta wanda ya ji tsoron Allah ya kuma bi Allah to shine mai rabo ba mai kuɗi ko mai mulki ko mai sarauta ko mai matsayi ko mai kaza kaza kaza shine mai rabo ba idan kana so ka samu babban rabo ka ji tsoron Allah ka bi Allah duk abin da Allah ya tara maka a duniya idan baka bi shi ba baka ji tsoronsa ba baka samu rabo ba za ka yi rayuwarka ka gama ka mutu kamar yadda jaki yake mutuwa ana binne shi don kada yau mutane wari da haka duk wanda yake son zaman lafiya a rayuwarsa to ya kulla alaƙa mai kyau da mahaliccinsa duk inda kake ya zama kana son Allah kana bin Allah kana masa da'a kana bin umarninsa shi sa aka ce tuflihu wa tus'idu fid darain ku sani ya ku yan uwana yana daga cikin abin da Allah ya girmama ku ku musulmi yana daga cikin abin da Allah ya girmama ku musulmi ya ware muku wasu kwanaki ya ware muku wasu lokuta ya ware muku wasu ainihin wato garaɓasa ya ce ku yi ku samu kaza daga cikinsu akwai kwanaki masu tsada da Allah ya ware mana ga sunan muna tunkararsu insha Allah su ne kwanakin goma farko na watan zulhajji alhazai tuntuni wasu sun haɗa kayansu suna can kullum harami ake zuwa mutum yana aiki yana da uzuri ya dakatar da aikinsa kullum yana yi ne a masallaci kaifa ya je harami ya dawo ya yi sallah ya dawo duk alhajin da ya tafi aikin hajji ba abin da yake sama da ya je harami ya yi sallah ya dawo ya karatun ƙur'ani ya je harami ya dawo ya yi sallah wannan shine abin da ake so me yasa don su raya waɗannan kwanaki wanda yau ni da kai mun manta da su gani muke yi kamar babu su da haka waɗannan kwanaki ne masu albarka manzo Allah yana yawaita addu'a a cikinsu yana yawanta kabarbari da faɗin la ilaha illallah da godewa Allah manzo Allah ce fa aksiru fihinna min at-takbir wa at-tahlil wa at-tahmid ku yawaita faɗin Allahu akbar Allahu akbar ku yawaita faɗin alhamdulillahi alhamdulillah da la ilaha illallah kullum ba iyaka a cikin waɗannan kwanaki na goma farko na zulhajji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani aiki mai tsarki a wajen Allah ma min amalin azka azka inda Allah aiki mai tsarki a wajen Allah tabaraka ta'ala kuma Allah yake so a bauta masa da shi irin ibada a cikin waɗannan kwanaki na goman farko na watan zulhajji sahabbai suka ce har jihadi annabi ya ce har jihadi saboda Allah jihadi wallahi bai kai aikin alkhairi a cikin wannan kwanakin da kake fuskantar su ba dan uwa da ka ka shirya a ma'aikata kake a kamfani kake a kasuwa kake yawaita astaghfirullah astaghfirullah yi ta azumi wasu bayan Allah azumce su kike kwanakin ma yawaita nafila yawaita karanta qur'ani yawaita sauraron wa'azi yanzu ibada Allah ya sauƙaƙe ta ko kana aikinka na ƙarfi ko kana sana'arka za ka iya yin ibada da haka ka yi ƙoƙari ka yi annabi ya ce wallahi hajji hadi sai dai mutumin da ya fita daga gidansa da shi da iyalinsa da 'ya'yansa gaba ɗaya da ya je duk aka kashe su shi kaɗai aka ware to wannan shine ake kwatanta wataƙila ladansa ko ma zai kai wanda ya yi aikin a cikin waɗannan kwanaki na goma Allahu akbar Allah ya umarce mu mu bauta masa kuma zai ba mu lada an ruwaito Abdullahi dan Umar yana yawaita yin kabarbari a cikin waɗannan kwanaki ya ce aikin hajji mina ya ta kabarbari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mutanen da suke rayuwa a masallaci suke ibada sai su jiyo kabbarar Ibn Umar su ma sai su ta kabarbari kai a kasuwa magabatanmu da ƙware wallahi a cikin waɗannan kwanaki masu zuwa sai ka ga mutum ya shiga kasuwa yana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ka ji mutane 'yan kasuwa ana ta Allahu akbar Allahu akbar rayuwa ta addini rayuwa ta shari'a rayuwa ta ibada rayuwa mai tsarki rayuwa mai daɗi muku yanzu sai dai kai ta jin kiɗa kaɗe-kaɗe a cikin shagunanmu kiɗa sauti kayan shaidan amma ambatan Allah la daga cikin abin da yake nuna mana falalan waɗannan kwanaki na na maimuna bintul haris an ce tana ta kabarbari ita ma har ranar sallah mata su ma suna kabarbari har mata ma akwai wani aban ibnu usman da umar ibnu abdulaziz a kwanakin nan na kwanakin sha ɗaya sha biyu sha uku suna kabarbari har mata suna bin waɗannan sun ji sun kabbara su ma sai su amsa a masallaci hadisin imam bukhari ya rawaito shi malamai sun yi sabani suka ce wai ni tsakanin waɗannan kwanaki na goman farko na zulhajji da kwanakin goman ƙarshe na watan ramadana wai wanne ne suka fi falala wasu suka ce tab ai kwanakin goman farko ɗinnan na zulhajji ko goman ƙarshe na ramadana ba su kai su ba falala sun fi su falala ne da daddare saboda neman lailatul qadr amma da rana aikin ibada da rana kwanakin goma farko na zulhajji din nan sun fi su an tambayi shekul islam ibnu taimiyya wai da kwanakin goma farko na zulhajji da kwanakin goman ƙarshe na watan ramadana wai wanne ne yafi yace kwanakin goman farko na zulhajji afdal min ayyamil ashr min ramadan wal layali al ashr al awakhir min ramadan afdal min layali ashr dhul hijja daren kwanakin goman ƙarshen na ramadana daren dare din sun fi falala sun fi kwanakin goman farko na ramadan ai na zulhajji ya zo a riwaya na Hafsa ta ce abubuwa guda hudu manzo Allah bai kasance yana barin su ba yana yin azumin Ashura azumin Ashura shine azumin goma ga watan Al-Muharram in an gama Zulhajji sai Al-Muharram to shi ma goma ga wata azumi ne da in mutum ya Allah yana yafe mai laifukan shi akwai azumin Tasu'a Tasu'a daga tis'a ne التاسع تاسوعة ترى جوات محرم عاشورة قوم جوات محرم haka suna yake tasu'a da ashura ba kamar yadda wani ya ce tashura da asura ba ba haka wani waɗannan kwanaki guda biyu ana so a yi su annabi ya ce na zo madina na tarar da yahudawa suna yin azumi a goma ga watan almuharram na ce me yasa kuke yin azumi goma ga watan almuharram suka ce to ai rana ce rana ce da Allah tabaraka ta'ala ya kubutar da annabi Musa daga damkar Fir'auna Fir'auna yayi niyyar ya kashe annabi Musa yayi niyyar ya halakar da annabi Musa sai Allah ya kwace shi suka ce suna yi wa Allah godiya ne saboda wannan abin da ya faru a wannan rana annabi ya ce nahnu ahqu bi Musa minhu mu muka fi su cancanta annabi Musa ya ce ku ta azumi wannan azumin Ashura shine azumin farko da ya zama farilla a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin Ramadan shi aka fara yi bayan an yi shi sai Allah ya saukar da wajibcin Ramadana sai aka daina yin wajibcin Ashura aka mai da shi sunna mai ƙarfi sannan Ramadan ta zama ta dole to shi ma kaga wannan falala ce annabi baya bari wa salatu ayyamin kulli shahr ɗabi'ar manzon Allah duk watan duniya yana yin azumi guda uku ma'ana duk lalacewa musulmi kada ka share wata baka yi azumin nafila ko da ƙwaya uku ba farkon wata ɗaya tsakiyar wata ɗaya ƙarshen wata ɗaya ko kuma kai guda uku me amfanin su duk aiki ɗaya da kai na alheri ana ninka maka lada goma duk mutumin da sau goma kai duk mutumin da ya yi azumi ƙwaya uku a kowane wata Allah zai rubuta masa kamar ya yi azumi talatin yanzu dan Allah ba za ka iya yin azumi sau uku a wata ba wata guda ya wuce ba za ka kana musulmi ba za ka iya yin azumin nafila ba yanzu azumin litinin da alhamis da ake malam mutane ba sa yi annabi ya ce aka ce yaya me yasa kake azumin litinin alhamis ya ce litinin da ranar ce aka haife ni yanzu kai dan san annabi da ƙaunar manzan Allah ba za ka yi azumin nan ba dan ƙaunar annabi a ce ranar da aka haifa annabi ba za ka yi azumi a wannan ranar ba Alhamis wa ya ce duk ranar Alhamis rana ce da Allah yake ɗaukan ayyukan bayi. Mala'iku su kai wa Allah ayyukan bayi rana ake kai fayil a sati, ran Alhamis ya ce to ina so a kai aiki na. Mala'iku su ce ma an tafi an banne ina azumi. Ka ji hikimar yin azumin litinin da Alhamis. To wannan masu darajar imani ta gaba. bayan azumi uku a wata to suna yi kuma duk litinin suna azumi duk alhamis suna ya rabbi Allah ka sa mu cikin bayi masu kame bakinsu da yin azumi litinin alhamis wato wata ibada ce mai daɗin da wallahi ba za ka santa ba sai ka fara ɗanɗana ta ba za ka iya bari ba malam duk da ka waye gari litinin baka azumi ji za ka kamar baka da lafiya ku yi ku rabauta ku yi ku samu karɓuwa a wajen Allah mazanmu da matanmu malam zunubinmu yana da yawa laifuffukanmu suna da yawa wallahi akwai buƙatar mu yawaita yin azumukan nan ba don komai ba saboda mu samu karɓuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yau me za ka yi in baka bauta Allah ba yawace rayuwa za ka yi mai daɗi in baka bauta Allah kuma kai yanzu abin da Allah ya maka ba za ka yi sakayya da ubangiji abin da ya maka ka bauta masa ba ya baka lafiya ya kwantar da wani ya rufa maka asiri wani kuma yana cikin wahala amma yau azumi da ake na neman lada ba ka yi kuma abin mamaki malam azumin nan duk wanda yake yawaita azumi za ga ya fi ka lafiya saboda azumi yana ƙara wa ɗan adam lafiya ka san me likitoci suna faɗa mafi rinjayen cututtukan da suke damun mu daga abinciccikanmu ne yawan ciye-ciye ka ci wancan ka ci wannan ka ci wannan daga nan cututtuka suke kama mu kuma ka je ka bincika to annabi yana yin wannan azumuka kullum rak'atan al-fajr rakawai biyu kafin sallah asubahi waɗannan rakawai ne masu muhimmanci annabi yace sun fi duniya da abin da ke cikin ta khairun min ad-dunya wa ma fiha yanzu kai za ka bar abin da ya fi duniya da abin da ke cikinta ka zo kawai ka rinka kabbar sallah asubahi ba ka raka abi kafin asuba subhanallah wai ka makara sallan nafilan da annabi ya bada dama ya ce a rama ta bayan asubahi kai ba za a ganka a sahun gaba ba kai ba za ka zo da wuri kai ta istighfari kana tuba ba kai kai kai ka san laifinka ka san zunubinka yanzu ba za ka iya ba wa Allah ‘yan mintuna kafin a tada sallah ka zo masallaci ba ka yi istighfari wannan hayaniyar da suke ciki a wannan duniya wayarka kadai abin da kake kallo ka san zunubin da kake tarawa kanka hoton mata da kake kallo kaɗe-kaɗe da kake saurara tsiraici da kake ji kake gani ficintinu ga sunan ƙarya da kake karantawa ƙarya da kake yadawa yanzu ba za ka iya ware kanka lokaci ka rinka istighfari kana tuba ba kayi alkawari ne da mala'ika cewa an yafe maka akwai wanda suka yarjejeniya da mala'ika su cewa an yafe masa me yasa mutane suke sakaci me yasa ba ma sha'awar mu yi wa Allah bauta Allah ya mai da mu musulmi wani yana nan malam gashi nan Allah ya haramta masa bai samu musulunci ba kai kuma ka samu kana dingirere ne da shi kana wasa da shi kamar ba kai ba Imam Ahmad haka ya ruwaito wannan hadisin haka ya ku yan uwana ku sani cewa wallahi cikin ni'imar ubangiji ne Allah ya baka kama dama ka kai waɗannan kwanakin ka ga maganar da nake gaya maka a yanzu haka akwai wani irinka yana kabari a kwance laifi yayi wa Allah ina babanka ina mahaifiyarka ina yayanka ina malaminka ina makocinka ina abokinka ina ina yuhawwalu an qaribin min qusuri muzakrafatin ila bayti turabi fayudaw fihi mahjuran wahida ahata bihi shuhubul turabi yanzu har yanzu kai mutuwa bata isa wa'azi a gare ka ba kullum kana dauka ka kai ka binne baka san cewa wataran kai za a kai ba yanzu har yanzu baka faɗaka ba yanzu har yanzu baka wasu ba ana ta rarrashinka ka zo ka yi wa Allah bauta kana motsewa kana ja da baya ka fi ƙarfi da himma wajen ɓarna ka fi karsashi wajen sabon Allah to Allah ya maka arziki ka zo waɗannan kwanaki masu albarka kwanakin goma farko na zulhajji ka dage watakila wallahi baɗi ba da kai za a yi ba mutum nawa muka binne ne wai a shekarar bara suna su su zo wannan kwanakin yau babu su suna kabari yanzu malam wannan zafin rana da ake ciki ni da kai yanzu Allah Allah Allah muke mu samu inuwa mu huta yanzu yau ƴan uwanmu da suke kabari wai yaya su suke ji la ilaha illallah la ilaha illallah mutumin da yake kwance a kabari yau me zai ce ko an gaya maka na kabari baya jin zafin rana ne wallahi yana ji wallahi yana ji so ku yawaita ibada sallah malam duk mutumin da yake da aƙida mai kyau da musulunci inda yana yawaita sallah da zai shiga wuta ba da ikon Allah na farko karkai wasa da sallar jam'i wallahi duk inda kake ina fa gaya maka ina gaya maka ina daɗa gaya maka ina maimaita maka karka rinka wasa da sallar jam'i duk abin da za ka yi duk tsiyar da za ka yi to karka bari sallar jam'i ya wuce ka ka san falalarta duk wanda ya zo cikin jama'a ya yi sallah inda shi shi kadai in yi watakila ba za a karɓa ba ana karɓar sallar jam'i sallarsa saboda albarkacin jama'a yanzu in muka zo jam'in nan Allah yana duba zuciyar liman tana da kyau in ya ga ta liman tana da kyau ta albarkacin liman sai karɓi sallar kowa shi sa ake so limamin mutane ya zama grade 1 mutumin arziki mutumin kirki mai tsoron Allah ba a sa kazami yayi limanci ba a sa mai datti yayi limanci kar ka yadda ko sallah ne ka ga wani miskini bai kula da addini ka ce wani bismillah a a duk wanda ya dauki direban da bai iya mota ba ya tura shi ya ja shi zai tafi Lagos sai dai ka ji ka arami wallahi tura na kwarai mai tsarki idan liman ta saba ta da kyau sai a zo sahun farko a duba waye yake da zuciya mai kyau in an samu mutum ɗaya malamai suka ce ta dalilinsa sai a ce an karɓi sallar kowa sai ka rinka wasa baka jam'i yanzu sai na ce maka je masallaci jam'i in baka je ba kai kai wa kanka wallahi ko ku biyu ne ko ku uku ne ku yi jam'i ku yawaita aikin alkhairi ku yawaita sadaka ku yawaita taimako yanzu kai Allah yana baka kai ba za ka ba wani ba kai fa Allah baka yi kai da ya baka ba za ka ba wani ba yanzu ku duba bature da ya yi mota sai mata salansa in ta sha mai ta sha mai ta sha bakin mai sai ta rinka fitar da shi ta ina to ta fi gudu tana fidda iska in dai ka toshe sanantar mota injin bugawa yake saboda me saboda ba ta bayarwa kai sai kai ta karba kana haɗewa ka ta karba kana tarawa ka cika cikinka ka kumbura ka mutu wallahi bakin ciki ya karka damuwa ta ishe ka ka tara ka tara kai ne can kai ne wannan kai mutum ya ce tarawa ka ce wai ina zaka je da shi amma fa bai tara kwanakin da zai kashe ba baya iya ba da sadaka a masallacin ya zo sallah baya iya ba mabaraci taimako baya iya taimakon makocinsa baya iya taimakon uban shi wallahi wani mahaifiyarsa na cikin yunwa wallahi baya iya taimakon ta yana nan yana tarawa ka tara ka tara ka tara ka tara mala'iku kuma sun tara makaran da za su buge ka su ɗauke ka kaje ka mutu suka taimaka ku tuba ya yi wa allazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah ku yawaita yin azumi a cikin waɗannan kwanaki ku je hajji da umra wanda duk Allah ya bashi kuɗi ya cire kuɗin sai ya tafi yayi aikin hajji kar ka zauna wallahi wataƙila aikin hajjin bana shi ne na ƙarshen ka baɗi ba da kai za a yi ba wallahi ku je hajji ku je umra ku kashe kuɗin ku wajen bautawa Allah ba wani damuwa miliyan kaza miliyan uku miliyan kaza cire ka bayar a banzan bazara ma za ka iya sayan janareton gidanka miliyan kaza motar da kake hawa miliyan kaza wane ne ke ballanta ka kashe kuɗin ka don bautawa Allah kai sai kai kyashin ka ba da miliyan uku ka je kai ibada kyashi kake yi kai miliyan nawa Allah ya baka a rayuwarka ku yi layya annabi ya ce duk wanda ya samu wadatar ya layya bai yi ba kar ya dai kusanci masallacin idin mu mala yanzu mutane ka san dabara suke ga mutum yana yanka shadda iya ganin ka yana hawa babur din naira dubu ɗari barkace amma Allah sai zo baya layya Allah sai ya kama ka duk wanda yake da halin ya je ya siya ragon sa ya je ya siya wallahi kuma ba wani magana sai na yi aure ko ban yi aure ba da mai aure da mara aure ibada ne sallan nafila ba ka yi sai kana da aure hajji da umra ba za ka je ba sai kana da aure wa ya ce maka ba alayya sai mai aure samari kun tara kuɗi kun ɓoye da 'yan mata kun tara kuɗi kun ɓoye har da ku wallahi da duk wanda ya samu hali ya yi layya samu ragon ka lafiyayye mai kitse mai nama ka zuba kuɗi ka saya ranar sallah ka yanke shi ku gashe ku cinye ku more ku gode wa Allah inda hali sai yo bujuma kawai wata rana annabi raƙumi ɗari ya yanka ɗari aka shimfiɗa yi ta yankawa yi ta yankawa ya ce na gaji aliyu zo ka ƙarisa aka raba bayan Allah amma ka ga mutum Allah ya rufa mai asiri mala ya ɗauko wani ɗan kafi zuru a ƙofar gida ya aje shame you wallahi abun kunya kana da wadata ka ɗauko wani bunsuru ka ajiye a ƙofar gida ko wata tsohuwar saniya wadda sai an sa mata filanki take dagawa haba da Allah bijimi lafiyayye za ka saya ka yanka da raƙuma a ci nama a more a karya ƙashi ranar jin daɗi ne da shakatawa ranar sallah amma mutum musulmi ya tsaya yana ruwa in baka ci nama ka karya ƙashi ba me amfanin kuɗinka اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم عوده الدين يا رب العالمين كوي hakuri ba agogo a hannuna wallahi bana ganin agogo nan ina jin tsufa ne fara kama ni da ka ai hakuri ina dan kara sha biyar ya kamata mu tsaya ɗaya da kwata so Allah ya mana afuwa a ga shawara kun ga Allah ya wa masallacin nan albarka yanzu ga mata suna ta zuwa da matan makota da mata ma'aikata su ma mata ma'aikata a kamfanonin da musulmi ne su ma suna so su yi sallar juma'a ga sunan ba yadda za mu yi da su yanzu a cikin maza suke don haka daga farko yau abin da za mu fara yi shine in Allah ya so yadda sai mun samarwa da mata wurin sallah a wurin nan tunda muna da haraba to sai mu ga mu za su rinka hawa ko a ƙasa kaga haraba a sama sai su rinka hawa sama amma bai zai yi mu zo mu yi ta sallah ba inda mata za su yi sallah ba ga sunan dai shaida duk wanda ya zo sallah a waje ai kun gansu ko to haka za a yi ta yi insha Allah Allah ya bamu ikon yi wa matan nan masallaci Allah kuma ya bamu nasara da dacewa wa qumu ila salati kuma yarhamukumullah